الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوة أدرسي نشيدة أتكين وانا اللتافي نكتاب التوحيد دقوانا مسلاتين الأهفات دكي تكين غنم بومبي yau shi ne darasi na shida ko za mu tashi babi kuma na biyar ne babu du'a'i ila shahadati Allah ilaha illallah babun yin wa'azi da kira ga mutane zuwa ga shahadatu Allah ilaha illallah shine tauhidi tunda tauhidi muke karantarwa to shin wannan tauhidi din in kai ka sani shikenan ka zauna a'a dole ne kowanmu ya tashi yake kiran mutane zuwa gan tauhidi zuwa kan aƙida duk abin da ka sani zai warware abin da musuluncin mutane to ya waje baka karanta idan ka gani ba za ka yi shiru ba kai mai haɗa ka da wannan layan kai mai haɗa ka da wannan guru kai yanzu malamin da kake zuwa gurinsa an ce boka ne mai haɗa ka da shi duk abin da zai warware maka aƙida ana so kake kiran mutane zuwa ga kansa shi sa za mu ga malam ayar da ya fara kawowa sai ke cewa kul hadihi sabili bismillahir rahmanir rahim wa qaulillahi ta'ala da farin Allah madaukin sarki kul hadihi sabili ad'u ila Allah kul ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaje ka gaya musu hadihi sabili wannan ita ce tafarki na wannan ita ce tafarki na mun gane ko ad'u ila Allah tafarki na shine in kira mutane zuwa ga kadaita Allah in kira mutane zuwa ga kadaita Allah ku gane kuma da ad'u ila Allah idan zaka yi wa'azi zuwa ga Allah zaka kira mutane ba zuwa ga kanka ba baka tara kanka mutane ba ba dan ka kira mutane su soka ba a ce na la ila Allah ka kira mutane ka dora su kan tafarkin Allah babu ruwanka su soka kar su soka su kiyamu babu ruwanka kai dora su kan tafarkin Allah su yabe ka su zage ka wannan duk ba ka da ba shi ne abin nan ɗinka ba yabonka yabonsu ba kar ya ƙara maka komai kushiyansu kar ya rage maka komai musamman in an ci riba sun hau tafarkin da kake so su hau shi ne zuwa ga Allah wannan shi ne ad'u ila Allah ka kira zuwa ga mutane zuwa ga Allah babu ruwanka amma zuwa ga Allah wa'azi da karantarwa yana da ƙa'idodi ala basiratin ya zama na kayi shi akan basira shi sa malamai suka ce basira in ana maganar basira ya kunshi abubuwa guda uku na farko ka zama kana da ilimi na shari'a abinda zaka kira mutane zama kana da sani ba da jahilci ba za ka zo kafa lasifika tunda tunda kyamaran nan da ake dauka a social media kowa ya iya siyo ta ya iya siyo microphone kowa ma malami ne jahilin dan boko wai yana ganin shi professor ne ya zo wai fashin baki kowa ya iya fashin baki jahili zindiki manyan malamai bujimayen malamai su yi magana wani jahili zindikin wai profesa ba shi ne ƙarshen boko ba wai sai zo sai zauna maka wai zai yi fashin baki da analysis na abin da malamai kala kaza suka yi magana dabba irinsa ala basiratin ala ilmi shar'i a ilimi na shari'a ake magana ka san qur'ani ka san hadisi ka san ka'idodin qur'ani ka san ka'idodin hadisi ka san ka'idodin abin da suke karkashin qur'ani da hadisi amma kowane dabba ya iya magana abin da ya shafi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaji ya karanta duniyarsa kowa fa yanzu ya iya taron malamai su taru su ce abu kaza kaza ne akwai hatsari a cikinsa saboda nassi da aya da hadisi amma wani dabba wai yana zuwa yana cewa malaman da sun karanci demokrasi ne sun karanci kaza ne ai wanda sun karanci demokrasi a university su za su yi kaza akwai malamin da na sani malamin qur'ani malamin hadisi ne professor ne a political science akwai wanda na sani professor ne a law suna daga cikin malaman da suke magana kan wasu abubuwa da suka shafi abin nan contemporary issues amma idan su ne zaka samu jahilin da ko fatiya ba zai iya karanta ba zai zo shi shige a maganarsu ko fatiya bai iya ba akwai malamin da na sani a addini in yana magana yanzu misali bari ɗau guda ɗaya professor ne accounting professor dogarawa ya zo garin nan shekaran jiya irin waɗannan ne fa za ka samu suna da majalisa ta malamai na fari guda ɗaya ne professor ne fa accounting islamic economics a addini kuma bar maganar ƙur'ani da hadisi da sauransu waɗanda ka ajiye a gefe irinsu ne fa za su haɗu da wasu malamai su yi ittifaki a matsala wani dabba ku yi haƙuri da kalmar wani dabban ne na ganshi yake irin wannan magana abinda malamai suka yi wai yana cewa wai ba su san wai malaman political science malaman da suke karta da democracy a university wai su ne za su zo su yi analysis akan irin wannan ba malaman irin wayannan ba ala basiratin a bisa ilimi na shari'a da sanin halin wa kake yi wa wa'azi wannan shine na biyu wane ne a gabana malam malamin da ya karatu fa littattafan da zai karanta na waɗanda zai yi wa'azi wallahi sai ka sauke littafi kaman guda biyar ko guda shida su wane ne zan yi wa'azi ka san su tukunna sannan abu na uku ƙarƙashin ala basiratin ya zama kayi shi da hikima kayi shi da hikima akwai gurin da zaka yi zafi zafin za a gaya maka kalolinsa akwai gurin da zaka bi a hankali akwai gurin da ba a yadda ka je gurin ba akwai gurin da kuma zaka je ma za a walakanta ka amma zaka yi haƙuri saboda sakamakon saƙon da ake bukata domin ba wa'azin kanka kake ba ba kanka kake bukata ba ka yadda a walakanta ka in dai saƙonka zai isa kisa annabi sallallahu alaihi wasallam baya ɓaci rai dan an taba shi amma yana ɓaci rai an taba addinin Allah subhanahu wataala yasa ma yace ala basiratin qur'ani yace ala basiratin wannan tauhidin ana kiransa ala basiratin ana wa man ittaba'ani da ni da duk wanda suka bi ni wannan shine aikin da aka dora min Allah ya ce annabi ka gaya musu to sai malaika mana hadisin ubada ibn samit hadisin ubada ta ibn samit yanzu maganan maganan zanga zanga da ake ta magana akan ta zan dauki misali mutum uku da wani jahilin da ya zo yake cewa malaman nan ba su san ma bokon ba saboda haka ba gurin maganansu ba ne na ba ku misali mutum ɗaya Profesa dogarawa Profesa ne accounting Profesa mansur isa yalwa Profesa ne a law in gadara kake da sanin doka ta ƙasa Profesa ne a law first class a international university na malaysia PhD sannan ya fito ya tafi law school na Najeriya sannan lecturer ne a Bayero University Kano me zaka faɗa abokansa sannan mahaddacin Qur'ani tuntunta ne ta dauko professor Sani Rijal Lemu dauko professor Bashir wanda a Islamic economic da banking system na Najeriya wallahi yanzu ba na Najeriya bane ba maganar afirka ba ne internationally ne duk duniya in ana maganar islamic economy it's a banking and finance dole ka saka dr bashir aliyu umar an gamu da shi bai fi kwana hudu ba ya shigo garin nan mun yi ziyarce-ziyarce da shi kai shi ne ma jagoran a yi analysis a abin da ake ga zai faru in wannan abin ya faru shi ne shugaba shi ya jagorancin mitin wani dabba jahili da na bincika sai aka ce min digiri ɗinsa ma da kyar ya tsire samu kwalin digiri ɗinsa shekarun janin kekar da kyar ya samu kwalin digiri ɗinsa wanda yake maganan nan dan gwambe ne kwalin digiri ɗinsa fa da kyar ya samu da na bincika wai sai aka ce wai wai gashi nan wai shine yazo yana cewa wai malaman nan wai dama ba zan yi magana akan irin wannan ishin ba saboda bana son tsoma baki abinda malamai suka faɗa yanzu wannan malaman mai ma ya kai su vila wai yana faɗa wai ina sanatoci da reps su ne ya dace su tafi vila su nemi wanda ya dace su yi magana a gabansa haka yake faɗa kaga jahilci zai ci mu kuma wallahi mabiya su ake ruda gwagwalinsu musamman yaran nan da babu tarbiya a gidajensu shine kudu bata na wancan satin ne babu tarbiya a gidaje an tura su university yara ya ja dan gama digiri dinsa ya tafi yar masters dinsa babu abin da ya sani sai bokon babu tarbiya babu zama yasa kullum za ku ji ina fada kar mutum yana da ɗansa da yake da wayo ka zo irin karatukan nan kana zaune baka juya gefe baka ganinsa kar mutum ya yi wasa da wannan ka koma gida ka tabbata yaronka ka tura shi makaranta ka tura shi islamiyya kar abin amana ce a gare mu Allah ubangiji mana jagoranci malam sai ka mana hadisin Abdullahi dan Abbas yace an ibn Abbas an karbo daga dan Abbas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adan ila yamani lokacin da ya aiki mu'azu ibn Jabal zuwa Yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika gwamnoni guda biyu zuwa Yaman ya aika gwamnoni guda biyu zuwa Yaman daya Mu'az ibn Jabal ya tura shi Sana'a. Daya Abu Musa al-Ash'ari ya tura shi wani guda ake ce masa Adan. Wannan sune gwamnoninsa guda biyu a ciki to da ya tura Mu'az ibn Jabal radiyallahu an sallallahu alaihi wasallam da ya tura shi sai ya bashi leta. Wannan letan yanzu letan Annabi ne zamu ji. In ka je gurin mutane menene farkon abin da zaka musu wa'azi akai? A wannan leta ne. Wannan letan duk wani wanda zai wa'azi in ka tashi tsayawa ko akan zakka zaka yi ka tabbata ka sa abin da annabin nan ya faɗa ko akan mene ka tabbata ka saka na farkon nan ya shigo ciki to bari mu ji lamma ba'atha mu'adan ila al-yamani lokacin da manzon Allah ya aiki mu'az zuwa ga yaman qala lahu sai ya ce masa innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi in ka je can zaka samu wasu mutane kristoci ne yahudu da nasara kaga a ayan da muka karanta قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة من شيء شرط على بصيرة كسن وذاك يو وأزي نزان نقول أن البصيرة جاء مسبا كريستوشيني يهود النصارى ني أهل الكتاب إن أنت أهل الكتاب ما سولي تابي متون بيوني يهود النصارى سوني وإن قرآن يهل تامن متيان كنسو قرآن يهل تامن مؤوري ما تنسو إذن با مدى ما تندى أوران مسلمي إن من بنتك مرسى مسلمي kamilallu ‘yan uwanmu da muka san al'adunmu to ya halatta mu tsallake musulman mu je mu nemo kiristoci ko yahudawa mu auri batansu waɗanda muka san su ma muhsanatin ghaira musafihat kamammu ba ‘yan banza ba wala mutakhadha da akdan ba wanda suke friendship ba a ka'idan auren kristan ba kamilalliya ghaira musafihat ba fasikai ba wala mutakhadha da akdan ba masu friendship ba suna da friend ka auro ta amma tana da friend a waje tana magana da shi ko ba irin wayannan ba wanda sharadi ka nemi yar musulma ka rasa a garin ku kana cikin su ne babu kowa sai ka aura to da ya aike shi sai ya gaya masa halin mutanen su wani irin kala ne yace ahlul kitab kristoci ne to saboda yanzu duk wanda zai je wajen wa'azi sai a gaya masa galibi alhamdulillah malamai na sani in za su je wuraren wa'azi duk inda za a gayyace mu gari kafin mu zauna kafin mu hau kujeran da za mu yi wa'azi a matsayinmu na almajirai sai mun zauna da malaman garin menene matsalan garinku menene ishin garinku a wannan garin wasu matsaloli ne yanzu ana ta kai ruwa rana a mutanen garin wani garin sai kaji an ce ai matsalan kaza ne to kai wanda ka zo ba ƙobar ruwanka da wannan matsala kar ka taɓa musu kayansu ka bar su da kayansu a'a akwai matsala iri kaza da iri kaza da iri kaza sai kai mutanen garin mu ga yadda suke ka iya tambaya ma ya labin na shan sunnan su za ce alhamdulillah mu kan an sha to kaga yadda zaka yi musu daban ha a ce ai wallahi bid'a ta yi kaka gida a wannan gurin ka san afrod da zaka yi a'a kaza kaza yafi yawa to ka san afrod da zaka yi to sai annabi ya ga masa ahlul kitab kristoci ne sai annabi ya ce falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu allah ilaha illallah farkon abin da za ka kira su zuwa gare shi shine shahadatu Allah ilaha illallah shine ka koya musu tauhidi ga yadda ake bautawa Allah ga abin da zai ruguza musuluncinka ga yadda farko kenan wa fi riwaya a wata riwaya ila an yuwahhidu Allah ka kira su zuwa ga su kadaita Allah tauhidi kenan ayar mu dai zamu yi ta aiki da ita har mu gama littafin nan wa ba khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun me ake nufi ya abudun malan garba yuwahidun su kadaita ni su kadaita ni su min tauhidi illa an yuwahhidun su min tauhidi fa inhum ata'uka lidhalik idan suka maka biyayya akan haka suka karbi musuluncin suka karbi shahadatu Allah ilaha illallah to sai ka tafi next level wanne ne fa'alimhum sai ka sanar da su annallaha iftarada alaihim khamsa salawat kace Allah ya koya musu Allah ya wajabta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a wuni da dare sallah biyar kaga da aka yi tauhidi sai sallah rukunan musulunci fa in huma tawuka lidhalik in suka amsa maka suka karbi yanzu suna yin sallah fa'alimhum sai ka sanar da su anna Allah aftarada alaihim sadaqatan Allah ya wajabta musu zakka tu'khadhu min aghniyaihim za a karbi zakkan daga masu kudin su faturaddu arabata ala fuqara'ihim atalakawan garin haka shine ka'idan zakka masu kudin garin za a karba gunsu a bawa talakawan garin kisa malamai suka ce zakka ba a fitar da ita daga garin har ya kai gurin da za a fara kasaru daga ina ke fara kasaru shine ƙarshen gari gidajen gari na ƙarshe matafiyi in ya iso gurin lokacin sallah ya kama shi zai ya fara kasaru daga gurin kamar yadda in ya dawo shigowa gari in ya iso gurin zai ajiye kasarunsa in ya wuce gurin to dukiyar zakka ta gari kamar yanzu misali gombe din nan in ka fidda dukiyarka dun nisanta kar ta wuce aku da ako ka shiga boda wasu suna cewa lawanti shine bodan mu ko ala yadda dai mutun ya dauka wasu ce ako su ce lawanti shine karshen gidajen Gombe to zakkarka tana wuce gurin to sai a ce ka fitar da ita daga yan garin ya za a yi mutanen garin da da su kuka sha wahala su suka taimake ka suka baka gona amma ka samu arziki kuma ka fitar da shi a garin wannan karatun mu na jiya kenan ko cewa kar ku yadda mutun ya zo gurin ku ba ku taimake shi da abin da zai raya muku gurin ku ba manoma sun zo ba su guri ku ce kyauta da ba haka ake ba nasara wannan dubba gona bace Allah ya ji kan mai martaba sarki Abubakar duk iyayenmu da suka shigo da suka shigo nan gurin shi ya ba su duk gonakin nan bayan rel din nan tsallaken rel din nan kyauta muke yankan gona mu je mu noma muna da gona a tsallaken rel muna da gona a tarel ta nan gurin sarkin yaki yana da gonarsa ta nan gaba sauran dattijai na namu nan su malan garkuwa nan adamu garkuwa duk wanakinsu duk inda sarki ya nuna ne saboda me an zo garinsa waɗanda suka zo garin su sa albarka a garin ya kuma mu ba ku ƙasa ku yi aiki kuma ku ɗebi arzikin ƙasan ku kai shi wani gari ta sai annabi ce a karɓa daga masu kuɗin garin a mayar wa talakawan garin kar a fita da ita kaga annabi yana karantar da tarbiyya na economic bayan an samu tauhidi aka samu sallah na kusanta ga ubangiji to sai kuma a koya mana alaka na tsakaninmu babbar alaka ta tsakaninmu shine in baka in baka da shi ka bani in bani da shi na kwantar ma da hankali in kana da matsala ka kwantar min da hankali in bani da matsala in duba damuwarka na shigo ciki ka duba damuwata in duba farin cikinka ka duba farin ciki na sai annabi ya ce a jawo wannan kuma sai na uku yake cewa fa inhum ata'uka lidhalik in suka bika suka karba suka ce za su ba da zakka to musulunci yana kore zalunci kullum sai ce idan ka zo karban zakka din fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wallahi ka nisanci daukan uwar garken dabbobin su ka nisanci haka yaya za a yi mutum yana da tumaki 200 yana da tumaki 200 akwai uwar garke wanda biyar biyar take aihuwa ko hurhudu ko kuma a shekara tana aihuwa sau uku kai da aka aiko ka zo ka karbi zakka a gurinsa ka duba ka ce uwar garke zai bayar kana za ka karya shi to annabi ce banda uwar garke kara'im amwalihim a dukiyar da za a fidda zakka banda wanda yafi kowanne tsada ka dauke masa wanda da shi ake kawo abin nan din banda wannan iyyaka wa kara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum to me yasa annabi da yace a zakka ma kar a dauki uwar garki sai annabi ce ka nisanci da'awar addu'ar wanda aka zalunta kar ka zalunci mutane in ka zalunci mutane wallahi addu'an su ba ta tafiya a banza shi yasa ka'ida ce ka nisanci addu'ar wanda ka zalunta za ta cika to in haka ne me yake kishiyarta ibn taymiya me maful mukhalafa na wannan ka so addu'ar wanda ka taimaka domin za ta amfane ka ka yi haƙuri ba zan ma cinye duka lokutan ba sun san mai time sai ce kenan ka nemi addu'ar wanda za ka taimaka haka kawai wani bai na da matsala barin je in gaishe shi ya ji farin ciki ya ce Allah ya saka da alkhairi na faɗa a wasu karatuttuka na ce wallahi wallahi ba addu'ar ne asalin ba farin cikin ce asali nemi farin cikin da za ka sawa mutane shi sa da aka tambayi annabi wani mutum ne ya fi alkhairi sai aka ce wanda ya fi amfanar da mutane wani aiki ne ya fi alkhairi sai annabi ya ce saka wa mutane farin ciki su kenan ya zama da kullum a cikin jama'arka an tashi bayani a ce ai wane na da kokari wane shine mai amfanar da mu a kaza wane mai amfanar da mu a kaza wane mai amfanar da mu a kaza wane mai amfanar da mu a kaza in za a yi aikin gayya kana ciki in za a yi aikin kaza kana ciki in za a yi abu kaza kana ciki ka zama kana cikin wannan sannan na biyu ya zama da aikin ka kuma wanda zai ke saka mutane farin ciki ne to sai sai malam ya faɗi sai Allah annabi ya ce ka nisanci addu'ar da ka zanta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab tsakaninta da ubangiji babu shamaki babu shamaki ke za ga mutum yana zaluncinsa Allah ya bar shi amma wallahi baya jin daɗin rayuwarsa akhrajahu wannan bukhari da muslim suka rawaito wallahi baya jin daɗin rayuwa ke sa annabi sallallahu alaihi yake cewa inna allaha la yumli anil zalim ubangiji zai yi ta daga kafa akan azzalimi har sai lokacin da ya tashi damkarsa ba zai iya kubucewa ba damkan kala biyu a duniya kaga ya zama lalatacce ka neme shi ka rasa duk dukiyar da ya tara ka neme ta ka rasa a lahira kuma akwai yau mutubular sara'ir akwai ranar tonon asiri Allah ya tsare mu da ranar tonon asiri Allah ya amsa mana ayyukanmu na baka kyautar minti hudu in muka zo karatu na gaba zan sai mun yi minti talatin za a biya ni kayana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh